الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna uku ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 41 mai suna a tunisiya kafin darasi na yau muna da faɗakarwa guda biyu faɗakarwarmu ta farko wato dangane da baituka wanda wato ya rera shi wannan mai wa'azi to mun ɗan yi kuskure na wasali a cikin wani baiti don haka baitin sai ya karye kina don haka insha Allahu ba laifi za mu maimaita rera baitukan sannan kuma mu ci gaba da darasi na yau faɗakarwa ta biyu a kusan ƙarshe akwai kalimar da a cikin wata nuska daga cikin nusakin da ke hannun ‘yan uwa kuskure ne na faɗarsa da yake cewa falamma an tari alkisu in salata yamisu wa ya hamadu nisa lokacin da jikar wannan yaro ta cika da kuɗi in salata wato sai ya zare ya tafi ya misu yana taƙama wa ya hamadu tinnisa yana yaban birnin tinnis yana gode masa walam ya haluli shaikil muƙamu ba'ada mansa al-gulamu wato zama bai daɗaɗa ba ga wannan dattijo bayan wato yaro ya shuɗe ma'ana ya tafi. To, a wata nuska maimakon walam ya halu sai ya ce walam ya halu. Walam ya halu kuskure ne, wannan minal hulwi ne, minal hulwi ne, walam ya halu, ya halu hulwan. kamar yadda a Hausa ake faɗa ai ta zama ba ta same ni ba. To shi ne ya ce, Walam ya haluli shekhil gulamu, walam ya haluli shekhil muƙamu, ba da man sa'al gulamu. Lafazin in sa'a a ita waccan nusuka ba da man sagal gulamu. An gane ko? Tare da cewa shi lafazin in saga zai iya zama, domin in saga kenan min saga ne ya sugu sagwan kamar ga ya can wali ta suga ilaihi afi'idatul lazina la yu'minuna bil akhirah sai dai abin da yake cikin nuska wadda take tabbatacciya ba da mansa al gulam bayan yaro kenan ya kubce ya tafi yawa dangane da su waɗannan baituka wanda za mu maimaita rera su mu ci gaba da darasi na yau shine yake faɗa man dafa'a yunshidu insha da man yurshe sannan sai ya ingizo yana saɓar waƙa irin saɓar waƙar wanda ke nihin shiryar da jama'a ko ka ce yana rera waƙa rerawar man yurshi wanda ke shiryar da jama'a يا ويها من أنذره شيبه وهوى على غي الصبا منكمش يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش ويمتطي اللهو ويعتده أوضأ ما يفترش المفترش لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذو اللب إلا دهش ولانتهى عما نهاهنها عنه ولا بلى بإرد خدش فذاك إما تفسه قله وإن يئش عد كمن لم يئش لا خير في مهي امرئ نشره كنشر ميت بعد أشر نبش وهبذا من إرده طيب يروق حسنا مثل برد ركش فقل لمن قد شكه ذنبه هلكت يا مسكين أو تنتكش فأخلص التوبة تطمس بها من الخطايا السود ما قد نكش وعاشر الناس بخلق الردى ودار من طاش ومن لم يطش ورش جناح الحر إن هصه زمانه لكان من لم يرش وأنجد الموتور ظلما فإن عجزت عن إنجاده فاستجش وانعش إذا ناداك ذو كبوة عساك في الحشر بئ وانعش إذا ناداك ذو كبوة عساك في الحشر به تنتئش وهاك كأس النسح فاشرب وجد بفضلة الكاس على من أطش yawa kenan inda aka samu kuskure lam ya habi shai ba sai muka ce lam ya habi muka ma ha'unkin sukun shi kwa lam ya habi shaiban lazi ma ra'a nujumahu dhullu bi illa duhish sannan kuma baiti na biyu na can wa ashirin nasa bi khuluqin rida wa dari man qasha wa man lam yadish kenan lamun kin in ma kai mata sukun ko kai mata damma duka yana tafiya قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثانية والأربعون النجرانية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta arba'in da biyu wadda ake kiranta da suna annajiraniya wanda ta kai dangane ne zuwa wani birni daga cikin biranen Yaman, an gane ko a wancan lokaci kenan wanda ake kiran shi da suna Najiran, wanda yanki ne yana tsakanin wato ƙasar Sa'udiya da Yaman, kamar yadda a Yaman akwai garin da ake kiran shi da suna Najiran haka a cikin Sa'udiya. Najiran jiha ce daga cikin jihohin Sa'udiya a yau. duk da cewa a wancan lokacin kafin a karkasa ƙasashe yanki ne wanda yake haɗaɗɗe. To shi ne a nan kenan malam ya mata suna annajiraniya. Haka al-Haris ibn Hammam annahu qala al-Haris ibn Hammam ya hakaito annahu qala shi ke faɗa taramat bi maramin nawa wa masaril hawa yake faɗa cewa majifa ta annawa nisa da gida wa masaril hawa da matafiya ta son zuciya taramat bi wato ta jefa ta yi jifa da ni ila an sirtubna kulla turba har aka kai lokacin da na zama ɗan kowace ƙasa wa aka kulli gurba na zama ma'abucin dukkan wata bakunta lafazin marami jam'i ne na marma idan aka ce marma shine wato gunjifa kamar yadda masari jam'i ne na masra idan aka ce masra wato gurin tafiya shine yace taramat bi maramin nawa majefa ta nisa da gida wa masarin hawa da matafiya ta son zuciya ta yi jifa da ni ila an sirtubna kulli turba har aka kai lokacin da na zama ɗan kowace ƙasa, ma'ana kowane gari ya zaman tunawa ne, wa aka kulli gurba na zama ma'abucin dukkan wani baƙunci. Illa anni lam akun akɓa'u wadiyan, wala ashhadu nadiyan, ya ce sai dai duk da cewa ni ban zamanto ba ina sare wani jeji da tafiya, wala ashhadu nadiyan, ba na halartar wani mazauni, illa likti ba adabil musli anil ashijani, almuguli ƙimatar insani, ya ce sai dan na ɗosani wato fanni na adab, almusli mai mantar da mutum anil ashijani game da dukkan wata damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki. Almuguli mai tsada da ƙimatar insani darajar mutum da matsayinsa. Lafazin almuguli min algala ne, algala shi ne wato tsada, an gane ko walaisa min algaliyi, algaliyu shi ne wato tafasar tukunya, kalmuhuli yagli fil buduni ka galyil hamim amma wannan almuguli wato min alghala ne shine yace almuguli mai tsada da kimatar insani darajar mutum da matsayinsa hatta urifat li hadhihi shinshinatu wa tanaqalatha annil alsinatu yace har aka sani wannan ɗabi'a da wannan al'ada wato game da ni, wata naƙalata annil alsinatu, halashinan jama'a wato suka ringa cirato wannan labari wato daga guna. Lafazin ashinshina wato ita ce ɗabi'a da al'ada. Wasarat a alaƙabi min alhawa bi bani uzra, washe ja'ati bi ali abi sufra. wato wannan ɗabi'a da wannan al'ada sai ta zamanto a alaƙabi mafi ratayuwa da ni min alhawa bi bani uzira, wato fiye da soyayya ta wata ƙabila da ake kiransu banu uzira, wanda ƙabila ce yamaniya, wanda su banu uzira sun kai matuƙa ne a wajen tsabar so da ƙauna mutum yakan mutu wato saboda su shi ne ayin ka koma can cikin alburda yake faɗa yake cewa ya la'imi an hawal uzuri ma'aziratan minni ilaika walau an sabta lamtalumi da su ne ake buga misali da su a wajen wato matuƙar ƙauna da soyayya su mutum yakan mutu don tsabar so da ƙauna akan abin da ya sa gaba to shine yace wasarat a alaqabi min alhawabi bani uzra wato wannan ɗabi'a sai ta zamanto mafi ratayuwa da zuciyata game da soyayya ta san fiye da soyayya ta banu uzra washaja'ati bi ali abi sufra kuma fiye da wato sadaukanta ta wato iyalin abi sufra abu sufra wato wani jarumi ne aka yi wani sadauki ne wanda sunansa zalim ibn sarrak wanda akwai ɗansa wanda shine gwamna na birnin basra shine al-muhallab a lokacinsa ya yi gumurzu ya yi abin a zo a gani akwai manyan birane waɗanda ba a tsammanin cewa za a buɗa su da yaƙi su dawo ƙarƙashin daula ta musulunci a sauƙaƙe sai ga shi wannan gwamna da jarumtar da Allah ya bashi ya buɗe waɗannan birane wanda shi abu kakan shi an gane ko wanda su wannan kabila ba ma kafin a kafin musulunci ma sanannu ne game da jarumta balantana kuma bayan wato Allah ya azurta su da musulunci sai ya ce falamma alƙaitul jirana bi na jirana wasdafaitu bi halkullana wal jirana lokacin da na jefa wuyar raƙumina bi na jiran wato a birnin na jiran wannan kinaya ce game da zama aljiran shine wato wuyar raƙumi ƙasan wuyar raƙumi idan kaga ƙasan wuyar raƙumi ya kai ƙasa to an zauna kenan an sauka shine yace falamma alqaitul jirana bi na jirana lokacin da na jefa wuyar raƙumi na a birnin Najiran, wasɗafaitu bi halkullana wal jiran, wato na zaɓi abokai a wannan birni wal jiran wato da maƙwabta. Lafazin alkullan jam'i ne na khillun, idan aka ce khillun shine aboki, wanda wato yake wanda kuke gane ma juna. Ya ce, Ta kistu an diyata ha mu'utamari wa mausima fukahati wa samari, sai na maida an diyata ha mazaunanta, mu'utamari wato shi ne gun ziyarata, wannan min al'umra ne, al'umra asali a luga shi ne a ziyara. Shi ne ya ce, Ta kistu an diyataha mu'tamari sai na maida wato mazaunanta mu'tamari sune gun ziyarata wa mausima fukahati sune mahada wato ta kakaci na wa samari da firata ta dare idan aka ce asamar ita ce fira ta dare kamar yadda bayani ya gabata yace fa kuntu ata'ahaduha sabaha masa'a wa azharu fiha alama sarra wa sa'a sai na kasance ina bibiyarta ina kai kawo sabaha masa'a safe da yamma wa azharu fiha ina leƙowa a cikinta alama sarra ga abinda ya faranta zuciya wa sa'a da abinda ya munana ta wa azharu fiha ina leƙowa a cikin waɗannan mazaunai alama sarra ga duk abin da ke faranta zuciya wa sa'a da abin da ke bakanta ta fa bainama ana fi nadin mahshudin wa mahafalin mashhudin yace yayin da nake cikin wani mazauni wanda yake mahshudin wato yayi ca wato game da jama'a mahashudu wanda yake ya yi cunkoso game da taron jama'a lafazin mahashudu min alhashidi ne alhashidi shine wato taro jama'a shine yace fa bainama ana fi nadin mahashudin yayin da nake cikin wani mazauni wanda ya yi cunkoso game da jama'a wa mahafalin da wata mahaɗa mashhudin wadda take abin halarta iz jassama ladaina himmun alaihi hidimun yace sai wani dattijo jagwab sai yayi gurhwani a gabanmu alaihi hidimun wato a jikinsa wato da ragga sune tsafin tufafi fahayya tahiyyata malikin bilisanin zalikin wato sai ya gaisuwa ya gaishe da jama'a irin gaisuwa wato ta mai iya fadanci da bambadanci da tumasanci. Bilisanin zalikin, wato da wani harshe wanda yake mai kaifi, me yake nufi da kaifin harshe shine harshe ma'abucin fasaha ma'ana iya zance. Shine ya ce, fahayya tahiyyata malikin, sai ya yi gaisuwa irin gaisuwa ta wanda ya iya fadanci. bilisanin zalikin da wani harshe wanda yake mai kaifi sun maƙala sannan sai ya faɗa ya budural mahafili wa buhuran nawafili ya ce ya waɗanda matsayinsu watanni ne na taron jama'a lafazin mahafil jam'i ne na mahafal mahafal gun taron jama'a kamar yadda ya gabata wa buhuran nawafil ya wanda matsayinsu ko gina ne waɗanda suke na kyautanni lafazin annawafil jam'i ne na nafila nafila ita ce kyauta kenan qad bayyana subhu li dhi ainaini wa nabal iyanu manaba adlaini yace qad bayyana subhu yace tabbas asbafa ta bayyanar da komai lizi ainaini ga ma'abucin idanu duk wanda yake da idanu to asbafa ta bayyanar da komai ya fito fili shine yace kad bayyana subhu tabbas asba ta bayyanar da komai lizi ainaini ga ma'abucin idanu wanabal iyanu manaba adilaini ganin ido ya tsaya matsayin adilai guda biyu wanaba da iyanu manaba adilaini ganin ido ya tsaya matsayin adilai biyu ma'ana duk wanda ya ga halin da nake ciki to ganin idon shi wannan ya isa shaida sai ya ce fama ta rauna fima ta rauna a tuhsinuna la'auna amta na'auna iztu da auna ya ce fama ta rauna ya ce ya ku jama'a me kuke gani ma'ana menene ra'ayinku fi ma rauna game da abin da kuke gani da idanku na irin wannan yanayi da nake ciki na kunci kun ga dai yadda jikina yake a kanjame kuma gani dattijo jagwab ga tufafin da yake jikina ragga ne fama rauna ma'ana me kuke gani menene ra'ayinku fi ma rauna game da abin da kuke gani da idanku a tuhsinuna la'auna shin za ku kyautata taimaka ma wannan mabukaci amta amta na'auna iztu da auna ko kuma nisanta za ku yi lokacin da ake kiran ku zuwa taimakawa faqalu sai suka ce da shi tallahi laqad gibta wa rumta antum bida fa gibta suka ce masa rantsuwa muke da Ubangijinmu, laƙad girta tabbas ka fusatar da mu. Wannan min algairu ne, algairu wato shi ne fushi kenan, ulmutu bi gairikum, takadu ta mayyazu min algairu. Warumta an tumbiɗa, suka ce ka kusa wato ka ɓuɓɓugo da ruwa, fagirta wato sai ka kafar da shi. da ka nemi ka ɓuɓɓugo da ruwa fage wuta amma sai ka kafar da shi ma'ana mun kusa mu taimaka maka amma kash wato sai ka yi kuskure fanashe da humullaha amma saddahum hatta staujaba raddahum fanashe da humullaha sai ya musu magiya da ubangijin da ya halicce su amma saddahum game da abin da wato ya bijirar da su ya kautar da su gabarin taimaka masa. An gane ko? Fanashe da humullah sai ya haɗa su da Allah, ya yi musu magiya amma saddahum, su ba shi labari game da abin da wato ya kange su, ya kautar da su gabarin taimaka masa. Lafazin asabdu shi ne kautar da abu, ka bijirar da shi, ka juya masa baya. ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wajattuha wa ƙaumaha ya sujuduna lishamsi min dunin lahi, wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun hatta staujaba raddahum har ya cancanci wato mayar wasu faƙalu sai suka ce da shi kunna na tanabalu bil algazi kama yutanabalu yawmal birazi suka ce masa mun kasance ne muna wato barata game da zauranci kama yutanabalu kamar yadda ake barata a gwada daɗin hannu yawmal birazi ranar fito na fito shine ranar yaƙi. Lafazin na tanabal kar mu manta ya gabata minal munabala ne, ka ce almunabala ko ka ce annibal, wato shine a hausa barata, kenan gwada daɗin hannu a wajen halbin kibiya. A halba a ga wane ne kibiyar shi za ta dace ma abin da ake so ta kafu a jikinsa. ko kuma wato a yi tsiriran halbin kibiya a ga tawa tafi nisa, ko kuma a kafa abu a ga wane ne zai fi daɗin hannu wanda zai same shi shine ake kira almunabala kuma ana kiran shi annibal shine a hausa kenan barata shine imrul qais yake cewa wa idza unadilu la tadishu sihami yace in nayi barata da wani yace kibiya ta fa ba ta kuskurewa duk inda na halba ta inda nake nihin ta kahu sai ta kahu. To shi ne suka faɗa masa suka ce masa, kunna na tanabalu bil algazi, mun kasance ne muna barata game da zaurance. Lafazin algaz jam'i ne na logus shi ne ma'ana zance wanda yake rufaffe, wanda kai a zahiri ga abin da za ka fahimta. shi kuma abin da ake nufi ma'anar a ɓoye take. Ya ce, Kama yutanabalu, kamar yadda ake barata yau malbirazi a ranar fito na fito shi ne ranar yaƙi. Sai ya ce, Fama ta malaka an sha'asa minal mambuli, wa alhaka hazal fadla bi na maɗil fuduli. Fama ta malaka, wannan dattijo bai mallaki zuciyarsa an sha'afa minal mambuli wato sai ya aibanta musu wannan abin da suke jefawa wato na irin wannan kalmomi an gane ko abin da suke baratan suke jefa shi sai ya aibanta shi ya ɗaiɗaita shi ya nuna wannan ai ba komai bane ba wa alhaqa hadhal fadla wato ya haɗar da wannan daɗi bi na maɗil fuduli wato shine da nau'i na surutun banza zance wanda yake mara amfani ya nuna musu wannan ai kawai zancen banza ne kuke wa alhaqa hadhal fadla wato ya hada wannan dadi nasu bi na madil fuduli wato da nau'i na surutu shine zancen banza zance wanda yake mara fa'ida mara amfani falasanathu lusunul qaumi wa wakazuhu bi asinnatin laumi yace lusunul qaumi masu fasaha na wannan jama'a falasanathu wato sai suka aibanta shi wa wakazuhu suka soke shi bi asinnatin laumi wato da masu waɗanda suke na zargi da kushewa da aibantawa lafazin asinna jam'i ne na sinan sinan wato mashi kenan tsinin mashi shine yace falasanatu lusunul qaumi wato masu fasahar wannan jama'a sai suka aibanta shi wa wakazuhu suka soke shi bi asinnatil launi wato da masu waɗanda suke na zargi da aibantawa da kushewa wa akhadha huwa yatanassalu min hafwatihi wa yatanaddamu ala fawhatihi wato sai ya haɗu yatanassalu yana neman kuɓuta min hafuwatihi game da tuntuɓansa, ma'ana wannan kuskuren magana da ya musu, waya tanaddam yana ciza yatsa ala fauhatihi a bisa wannan kalima da ta fito daga bakinsa mara kyau marar daɗin ji. Wahun mubibbuna ala mu'akhazatihi wa mulabbuna da'iya munabazatihi yace wa hum mudibuna su ko sun naci ala mu'akazatihi a bisa kama shi da laifi wa mulabbuna da'iya munabazatihi kuma suna masu karɓa ma duk wani mai kira game da watsar da lamarinsa wa mulabbuna wannan minat talbiya ne ma'ana suna masu karɓa da'iya munabazatihi wato duk wani mai kira na watsar da lamarinsa ila an ƙala lahum har aka kai lokacin da ya ce da su ya ƙaumi ya ce ya ku jama'a inna lihtimala min karami tsaba'i fa'addu anil lab'i wal qaz'i ya ce ya ku jama'a inna lihtimala lalle juriya min karami tsaba'i tana daga cikin wato karamci na ɗabi'a da Allah yake ɗabi'antar da bayinsa duk wanda Allah ya azurta shi da juriya to ya tabbata yana da babbar ɗabi'a daga cikin manyan ɗabi'u domin tana daga cikin makarimul akhlaq kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato ga ashaj shine Abdul Qais manzon Allah yake ce masa inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allahu alhilmu wal ana au kama kala lalle kana da wasu halaye guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala yana kaunar su farko yace alhilmu shine juriya abu na biyu sai yace wal ana da bi a sannu baka da garaje akan al'amurra to shine anan yake faɗa musu yake cewa inna lihtimala lalle juriya min karami tsabai tana daga cikin karamci na ɗabi'u da Allah yake ɗabi'antar da bayansa, don haka ina neman alfarma gare ku ina jan hankalinku, fa'addu anil lazgi, ya ce ku kau da kai wato gabarin wannan wato ƙona zuciya saboda na faɗa muku baƙar magana. shine yace fa'addu ku ƙetare ku kauda kai anil lazi gabarin ƙona zuciya saboda wannan bakar magana da na faɗa muku wal da wannan zage-zage da faɗin baƙaƙen maganganu da kuke mun thumma halumma ila an nulgiza wa nuhakkimal mubarriza yace sannan ku zo da gaggawa wato mu yi zaurancan ni ma a yi tare da ni wani hakiman mubarriza mu kyautata duk wani abin da za mu fito da shi duk abin da za a fito da shi to mu kyautata shi fasakana inda zalika tawaqquduhum wani hallat uqaduhum yace a wannan lokaci tawaqquduhum wato huruwarsu game da wutar fushi fasakana wato sai ta nutsu wani hallat uƙaduhum wato duk wasu ƙulle-ƙullensu wato sai ta kunci ma'ana duk wani abu da suka ƙulla suka ƙudirce a zuciyarsu na munana masa sai ya kunci shi ne ya ce wani hallat uƙaduhum wato ƙulle-ƙullensu wato sai ta kunci waradu bima sharaɗa alaihim walahum suka gamsu da abin da ya yi sharaɗi a kansu walahum kuma da abin da ya yi sharaɗi gare su. Akwai sharaɗi wanda ya yi shi a kansu cewa tilas ne su walahum kuma da sharaɗin da ya yi musu na irin abin da za su yi masa wato na taimako bayan an gama. Waƙatarahu an ya kuna awwalahum suka nemi cewa shi zai kasance farkonsu a cikin kenan wanda zai zo da zaurance kenan shine farko wa qatarahu suka kagi an yakuna awwalahum wato ya kasance shine farkon su fa amsaka raisama yuqadu shisun aw yushaddu nisbun wato sai ya kame agu daya raisama gwalgwadon yuqadu shisun wato da za a kulla katanar takalmi idan aka ce shis'un shine katanar takalmi kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa idan qata'a shis'u na ali ahadikum fala yamshi fil ukra hatta yuslihaha hadisin yana cikin sahihu muslim idan katanar takalmin ɗayan ku ta tsinke manzon Allah yace kar yayi tafiya da ɗayan takalmin sai ya gyara ɗayan shine yace fa amsaka sai ya kame raisa ma yuqadu shis'un gwalgwadon yadda za a kulla katanar takalmi au yushaddu nisfun ko kuma gwalgwadon yadda za a ɗaura nisfun wato shine kuludu ga sirdin raƙumi idan aka ce nisfun shine kuludu ma'ana fata wadda ake janyowa ta bi ta ƙarƙashin cikin raƙumi sai a ɗaura sirdi shine can ƙarfa yake faɗa ka anna uluban nis'i fi da'ayatiha shine yake cewa ka anna uluban nis'i fi da ayatiha lokacin da yake siffanta taguwarsa. Sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce, Isma'u wukitu ɗaisha, wa mullitu mul'aisha, wa an da mulgizan fi mirwa hatil khaishi. Sannan sai ya faɗa ya ce, Isma'u ya ku jama'a ku saurara, wukitu ɗaisha. Allah ya kare ku game da taɓuwar hankali. An gane ko idan aka ce a ɗaish wato shine raunin hankali, Allah ya kare ku game da wato raunin hankali, wa mullitu aisha Allah ya jiyar da ku daɗi na rayuwa wadda take daddaɗa, wa'anshe da sai ya saɓi waƙa mulgizan yana mai zaurance fi mirwa hatil kaishi. wato game da mafulfuci na rama idan aka ce alkhaish ita ce rama shine dai ake kira kattan wanda a hausa ake ce masa kirtani an san bahun garara ko to shine ai akwai kirtani wanda ake daure bakin wannan ake dinke bakin bahun garara to wannan shine ake kira kattan kattan daman larabci ne aka hausantar da shi ake cewa kirtan to wanda akan saka abubuwa da shi kamar yadda dai ake bahun garara mirwaha shine mafulhuci shine ya ce wa an shada sai ya saku waƙa mulgizan yana mai zaurance fi mirwa hatil kaishi game da mahulhuci na rama وجارية في سيرها مشمئلة ولكن على إثر المسير قفولها لها سائق من جنسها يستهثها على أنه في الاهتساس رسيلها ترى في أواني القيظ تندف بالندى ويبدو إذا ولى المسيح قفولها يتي وجارية يتي جماعة غاوة يكي تشوى وجارية يتي ديوة akwai wata mai gudana, wawu a nan wawu rubbaci, wa jariyatin ya ce da yawa wata mai gudana mushma illatin mai gaggawa fi sai riha a wajen tafiyarta, ya ce walakin kusan da cewa kufuluha dawowarta ala isril masiri yana kan sawun tafiyarta, kai tsaye in ta tafi kuma sai ta dawo. ya ce laha sa'ikun tana da wani mai kora ta min jinsiha wato daga cikin jinsinta, yasta hissuha wanda shi yake gaggauta ta, ala annahu a bisa cewa shi rasiluha tsaranta ne filihitisafi a wajen gaggawa, yadda take gaggawa shi ma haka yake gaggawa. An gane ko, ga ya can inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda. في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الشاهد يطلبه حثيثا shine anan yace laha sa'iqun tana da wani mai korata min jinsiha daga jinsinta yastahissuha shi yake gaggauta ta ala annahu a bisa cewa shi rasiluha tsaranta ne fili ihtisasi a wajen gaggawa yadda take gaggawa shi ma haka yake yi yace tura ita wannan wato baiwar yace fi awanil qaidi an gane ko kenan wa jariyatin baiwa shine yace tura ana ganinta fi awanil qaidi a cikin zamani wato na rani tandufu bin nada wato tana diga game da ruwan raba a lokacin rani za ka ga tana ɗiga game da ruwan raɓa. Wa ya budu iza wallan masifu kuhuluha, ya ce kuhuluha ke ƙasarta da ramarta takan bayyana iza wallan masifu idan rani ya juya baya. Inan kaga a nan saɓanin abin da yake a bayyane. Cayi wa jariyatin yake cewa wa jariyatin yace da yawa wata baiwa mushima illatin mai gaggawa fi sairiha a wajen tafiyarta ma'ana wai baiwa ce mai gaggawa a wajen tafiyarta yace walakin sani dai kufuluha dawowarta ala isril masiri yana kan wato sawun tafiyarta kai tsaye in ta tafi sai ta dawo ita wannan baiwa yace laha sa'ikun tana da mai kora ta min jinsi ha daga cikin jinsinta yastahissuha shi yake gaggauta ta ala annahu a bisa cewa shi mai kuratan rasiluha tsaranta ne filihtifasi a wajen gaggawa yace ita wannan baiwa tura ana ganin tafi a wanil qaizi a zamanin rani tandufu bin nada tana diga wato game da ruwan raba wa yabudu kuhuluha ke kasarta diramarta tana bayyana iza wallal masifu idan rani ya juya baya wanda wannan wani abu ne na ci gaba tun a wancan lokaci da suke yin shi shine dai fanka da muke yi a yau wato irin falfilu na jirgin ruwa kasan jirgin ruwa falfilu ake masa na wani yadi wanda in ya cika da iska shine yake kadata to haka suke yin shi in suka yi wannan falfela sai su ƙullata a jikin rufin ɗaki. Sukan yi ta wato da wannan ƙirrama, rama, kirtani, sannan kuma shi ne ake igiyar a tubka wanda ake janyowa. To kuma sai a ringa yayyafa mata ruwa da turare a lokacin rani daga an sha igiyar wannan sai ta ringa juyawa. An gane ko? Kawai daga an ja maimakon ka yi ta hulhutu haka. daga an ja igiyar ita ce kawai za ka ga tana wulwula tana zuwa tana zauwa kuma ruwan da aka sa kamar irin zanzame dai na yau da ake wannan yanda yake feso ruwa to haka take digar da ruwa shine fankarsu da suke yi a wancan lokaci kamar yadda ake fankoki yau a rataya su a wannan a jikin rufin ɗaki in dai an fahimci irin falfela ta jirgin ruwa wannan katon yadi da ake wanda yake cika da iska yana kora shi to haka suke yin ta sai su rataya ta a jikin rufin ɗaki sannan kuma sai a ƙulla wata igiya wanda ita wannan igiya idan aka ja ita ce take juya shi kuma an jiƙa shi da ruwa kuma wannan ruwan sai ya ringa ɗigowa shi ruwan sai ya ringa ɗigowa har ma turare suke sa masa sai mutum ya yi barci wanda yake daddada to shine a nan wato ya yi kaga a zahiri cayi wa jariyatin baiwa shi kuma me yake nihi da jariya ita miro haƙin kenan tun da gudana ce take yace fi sai riha mushma illatin me gaggawa ce a wajen tafiyarta sai yace walakin ala isril masiri qufuluha ai kaga falfela kai tsaye take dawowa akan sawun tafiyarta daga taji dawowa take to sa'ikun min jinsiha shine kenan igiyar da ake kullawa a jikinta wanda kuma wannan shine abin da yake gaggauta ta kuma yanzu in ka ɗauka shine yace turafi awanil qairi a zamanin rani akan ganta tantufu bin nada tana diga game da ruwan raba ruwan da suke sawa a ciki yake ba da heshi wa yabudu idza wallal masifu uhuluha kekashewarta na bayyana idan rani ya juya baya in rani ya juya baya wannan ruwa ba a sa mata an tseda ta kenan kaga za ta bushe ta kekashi kamar yadda a lokacin sanyi ai ba a buƙatar fanka sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce wa hakum ya ulil fadli wa marakizal aqli wa ayinsha da mulkizan fi habulin nakhli sannan sai ya faɗa sai ya ce wa hakum ya ulil fadli ya ce ku karɓa ya kuma abuta daraja wa marakizal aqli ya waɗanda su ne wato mazaunai wato na hankali lafazin marakiz jam'i ne na markaz an gane ku wuri wanda aka keɓance shi wanda yake haɗaɗɗe ya haɗa komai shine yace wa marakiz al'aqli ya waɗanda su ne mazaunai waɗanda yake na hankali wa an da mulgizan fi habulin nakli wato sai ya saɓi waƙa yana mai zaurance game da igiya wato ta hawan dabino habul igiya wadda ake hawan da biyu wa muntasibin ila ummin tanasha asluhu minha yu'aniquha wa qad kanat nafathu burhatan anha bihi yatawassalu lijani wala yulha wala yunha yace wa muntasibin ila ummin ya ce yau ga wani wanda ke kai dangane zuwa wata mahaifiya tanasha asluhu minha wanda asalinsa ya faru ne daga gunta mahaifiyarsa ce ita ta haife shi yu'aniquha wato yana rungumarta wa qad kanat yace alhali ita kwa ta kasance na fathu ta kore shi an ha gabarinta burhatan wato tsawon zamani amma sai gashi ya zo yana rungumarta bihi da shi wannan ɗan nata ya tawassalul jani duk wani wanda yake ɗan ta'adda an gane ko ya tawassalu yake saduwa zuwa ta'addancinsa wala yulha kuma ba a zarginsa wala yunha kuma ba a hane shi an gane ko yace wa muntasibin yace ga wani da da yawa wani da wanda yake mai kai dangane ila ummin zuwa wata mahaifiya tanasha asluhu minha wanda asalinsa ya faru ne daga gunta ma'ana ita ta haife shi yu'aniquha yana rungumar mahaifiyar tashi waqad waqad kanat alhali ta kasance na fathu ta kore shi an ha gabarinta burhatan tsawon zamani bihi da wannan ɗa ya tawassalul jani duk wani mai laifi yake tsani yake saduwa zuwa yin laifi wala yulha ba a zarginsa wala yunha kuma ba a haninsa nan me yake nufi wato shine igiya ta hawan dabino wanda ita wannan igiya da ɓawon dabino ake yinta an gane ko wannan ɓawa na dabino in an daddake shi shi ne yake zama soso kamar yadda ake soso na kaba to da shi ake tubka wannan igiya ita wannan igiya ita ce aljani aljani anan min aljana ne ma'ana ciro 'ya'yan itace kenan yake tsananta yake saduwa zuwa hawan dabino domin ya yanko ita igiyar wannan ita ce yake kullawa a jikin shi yake wannan yake kamawa har ya hau dabina wala yulha ya ce ba a zarginsa a aibanta shi wala yunha kuma ba a hana shi kaga in ka ɗauka shi ita wannan igiya asali daga wannan dabino aka ciro ta kenan ɗanta ne shi wannan ɓawon dabino an gane ku da shi ne ake tuka wannan igiya idan aka sassako shi da shi ne ake tuka wannan igiyar wadda kuma da ita ake hawan dabino idan za a ciro 'ya'yan To, amma a nan in ka ɗauka a zahiri, kenan kamar misali wani ɗa ne, wanda ya kai dangane zuwa wata mahaifiya, mahaifiyar ta kure shi ta rabu da shi kuma yanzu ya dawo yana rungumarta, wanda kuma duk wani mai laifi da shi yake saduwa zuwa yin laifi, kuma ba a zarginsa kuma ba a aibanta shi. kenan dai abin da yake nihi a ɓoye ma'anar ɓoyayya kenan igiya ta hawan dabino shine yace wa wa ansha da mulgizan fi habulin nakhli thumma qala sannan sai ya faɗa sai yace wa duna kumul khafiyata alami almu'takirata zulami wa ansha da mulgizan fil qalami wato sannan sai ya faɗa sai ya ce wa duna kumul khafiyatal alami yace ku karbi wata mai ɓoyayyar alama almu'takirata zulami wata mai hauhawar duhwai wa anshada sai ya safi waƙa mulgizan fil yana mai zaurance game da alƙalami wa ma'amumin bihi urifa imamu kama ba hati bi suhubatihi likiramu lahu idh yartawi daishan sadin wa yaskunu hina ya'ruhu luwamu wa yudrihi na yustas'adu mu an yarquna kama yarqul liutisamu yace wa ma'amumin yace ga wani mamu bihi urifa imamu a sababin shi ake sanin limami in ba don shi ba ba za a san liman ba ya ce kama ba hatili suhubati hilkiramu kamar yadda manyan mutane masu daraja suke alfahari suke takama suke jiji da kai bi suhubatihi wato game da abutar shi idan aka ce shi abokinka ne to ka samu wani matsayi ya ce lahu shi wannan mamu iziyar tawi yayin da ya ƙoshi da ruwa an gane ko lahu ɗaishanu sadin yana da ƙishirwa ɗaishanu sadin wato yana da wato shine yake cewa lahu iziyar tawi ɗaishanu sadin wato idan ya ƙoshi yana da raurauta ta sadin wanda yake mai tsananin ƙishirwa an gane ku lafazin ɗaisha ne mina ɗaishi ne a ɗaishi ne wato tawaya ta hankali mutum ya fita daga cikin hayyacinsa shi ne ya ce lahu yana da ɗaisha nusade wato tawaya ta hankali irin ta mai tsananin kishirwa iziyar tawi yayin da ya ƙoshi kaga wannan khilaful ada ne bayan ya sha ya ƙoshi kuma zamu samu tawaya ta hankali irin ta mai tsananin kishirwa ya ce wa yaskunu yakan natsu hina ya aruhul uwamu lokacin da tsananin kishirwa ke bujiro masa idan ya ji kishirwa to a lokacin da yake natsuwa ya ce wa yuzri dumu'an yana zubar da hawaye hina yustas'a lokacin da aka nemi sukun yashi cewa ya yi gudu to yakan zubar da hawaye ya kuka ya rukuna hawayen da ke ƙayatar da jama'a kama ya roƙo libti samu kamar yadda mulmushi yake ƙayatarwa. Me yake nufi a nan ba mamu ba yake nihi alƙalami, wannan mamu minal ma'amuma ne, in aka ce ma'amuma shi ne rauni, an gane ku wanda yake tsaga kai ya tade fata. Tunda alƙalami me ake masa ai tsaga tsaga shi aiki. an gane ko ba a yin alƙalami kurma sai an tsaga shi in dai ana so ya yi rubutu don in har ya dakushe ma ai baya rubutun sai an sake fika shi sannan a tsaga shi ne yake nihi da ma'amumin kenan abun yi ma tsaga bihi urifal imamu da shi ake sanin limami yake ne da imamu anan littafi kamar yadda Allah ya faɗa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin in ba dan alƙalami ba a san littafi sai ya ce kama ba hatibi suhubatihil kiramu kamar yadda manyan mutane masu daraja suke alfahari suke jiji da kai game da abutar shi ai in ba wanda yake harka ta ilimi a nemi alkalami a gun jahili sai ya ce lahu iziyar tawi ɗaishanu sade idan ya ƙoshi wato yana da tawaya ta hankali ya ringa fagamniya yana kai kawo irin ta mai tsananin gishirwa alƙalami idan an tsoma shi cikin taddawa ya sha ya ƙoshi kaga ya a lokacin nan ne zai ringa kai kawo yana rubutu kai kawon da yake wajen rubutu wa yaskunu hina ya aruhul uwam yakan natsu lokacin da kishirwa ta bujiro masa ma'ana in har taddawar da aka tsomo ta ƙare ai tsayawa zai yi magana ya rubuta bai taso ba sai ya ce wa yuzri hina yustas adumu'an yakan zubar da hawaye lokacin da aka nemi sukunya shi. Kaga idan aka tsoma alƙalami cikin taddawa, lokacin da aka nemi cewa ya rubutu, a a lokacin nan zai ringa zubar da hawaye ma'ana zubar da taddawar shine zubar da hawaye hina yustaf'a lokacin da aka nemi sukunya shi menene ma'anar sukunyawar lokacin da aka nemi cewa ya rubuta ya rukuna wanda suke ƙayatarwa ya ce hawayen da yake ƙayatarwa me yake nihi da ƙayatarwa yadda rubutun yake ƙayatarwa sai ya ce kama ya ruku limti samu kamar yadda mulmushi yake ƙayatar da mutane sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce wa alaikum bilwa hati dalili alfabi hati maƙila wa an shaida mulgizan filmili sannan sai ya faɗa ya ce wa alaikum bilwa hati dalili ya ce ku lazumci ku yi riko da wadda take mabayyaniyar dalili a fili take wannan ba a ɓoye ba saɓani ga wadda ta gabata me yace wa dunakum lakhafiyatal alai to wannan kuma sai yace wa alaikum bil wadihatid dalili ma'ana ku yi riko da wadda take mabayyaniyar dalili alfadihati maqila me kunyatar da abin da aka faɗa duk wani abu da aka faɗa na zaurance to ta kunyatar da shi saboda ta fi shi ƙayatarwa. Wa an shada sai ya saɓi waƙa mulgizan yana mai zaurance filmili wato game da muciya ma'ana musayin kwalli. Kamar yadda in aka ce muciya bambantawa ake akwai muciya ta sanya kwalli akwai muciya ta tuka tuwo. An gane ko? kenan masayin kwalli karan da ake sanya kwalli muciya sunan shi wa mana kihun ukutaini jaharan wa kufiyatan wa laysa alaihi fin nikahi sabilu mata yagsha hadhi yagsha fil hali hadhihi wa imma labalul lam tajidhu yamilu يزيدهما عند المشيب تأهدا وبرا وهذا في البؤول قليل وما ناكه أختين جارا وخفية وليس عليه في النكاح سبيل متى يغشى هذه يغشى في الحال هذه وإما لبال لم تجده يميل يزيدهما عند المشيب تعهدا وبرا وهذا في البؤول قليل ya ce wa mana kihun uktai ya ce wane ne wanda ke auren ‘yan mata biyu waɗanda suke ‘yan uwan juna. Ubangiji ta'ala kwa ya faɗa wa an ta jima ubainar uktai ne, illa ma salam. Ai, wa hurrima alaikum an ta jima ubainar uktai ne, illa ma sarafa. To nan sai ya ce wa mana kihun, wa mana kihu, wa mana kihun uktai ne. ma'anan bi ma'ana man an gane ko asali ita ma ligairil akilci kamar yadda ita man lil akilci to amma wani lokaci ma takan zo lil akil misali fankihu ma qabala kun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kuma kamar yadda ita man asali lil aqil ce kuma takan zo li gairil aqil wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba to shine anan yace wa mana kihun uktaini yace wane ne wanda ke auren wato ‘yan mata waɗanda suke ‘yan uwan juna ya da ƙanwa’ jaharan a bayyane wa kufiyatan kuma da ɓoye, walaisa alaihi fin nikahi sabilu, ba walaisa sabilun babu wata hanya alaihi ta kama shi da laifi fin nikahi game da auren waɗannan ‘yan uwan juna guda biyu, babu wani wanda zai kama shi da laifi. Mata ya ga shahazi a duk lokacin da ya zai kema wannan da saduwa ya kashe filhali hazihi ɗayar ita ma sai ya je mata kai tsaye idan ya je ɗakin wannan ya sadu da ita hallu sai ya je gun ilguwar wa in ma la ba'alun in har miji ya karkata gabarin matarsa lam tajidhu yamilu shi fa ba za ka same shi ba yana karkata gabarinta shi kullun yana tare da ita yaziduhuma indal mashibi ta'akudan yakan daɗa musu bibiya indal mashiri wato a lokacin dattijantaka maimakon mutum yana zama dattijo kuzarinsa yana ragewa a to shi kuma in a lokacin da ya zama ta dattijo kuzarinsa da bibiyarsu karuwa yake ya ce ya zidu huma indal mashibi ta akudan yakan daɗa musu bibiya a lokacin dattijantaka wa birran wato da kyautatawa ya ce wa haza fil bu'uli qalilu wannan abu ne kaɗan wato game da mazaje an gane ko wanda zaka same shi ya zama dattijo amma ƙarfinsa da kuzarinsa bai rage ba to a nan masayin kwalli ne yake nufi suwa yake nihi da uktaini idanu guda biyu wanda daman kalima ta annika asali a larabci shine idkhalu shay'in fi shay'in shigar da abu cikin abu kaga ita macciyar idan aka sanya ta cikin tandu aka zuzzuga ta ɗauko kwalli idan aka ɗauko cikin idan ake sata shine ma'anar nika dama an gane ko nika shine idkhalu shay'i fi shay'i shigar da abu cikin abu jaharan wa kufiyatan a bayyane sanya kwalli a gaban jama'a ma sai kai kuma hallo sai ka shiga daki ka sanya kwalli ba wani abin aibi bane shine yace jaharan wa kufiyatan a bayyane sai ya zo ya sadu da su a gaya a fili ko kuma a goye yace walaysa alaihi fin nikahi sabilu kuma babu wata hanya da za a kama shi da laifi game da auren su waɗannan ƴan uwa guda biyu yace masta yagsha hadhi yagsha fil hali hadhihi a duk lokacin da ya zai kema wannan uwar ɗayar ma kuma take yanke sai zai ke mata. Kaga ido kwalli in ka sa na idan dama kai tsaye kuma za ka sa na idan hagu. Ya ce wa in ma da ba'alun in har miji ya karkata gabarin matarsa lamta jidhu ya milu shi ba ka samun shi yana karkata. An gane ko shi zuwa yake. Sai ya ce ya zilu kuma inda mashibi ta ahudan yakan daɗa musu bibiya a lokacin dattijantaka lokacin hurhura ka san mutum yana tsufa ido ya yi rauni shi kuma kwalli yana ƙara gani kenan in har da sau ɗaya mutum yake sanya kwalli a yini idan ya zama dattijo sai ya sa sau biyu ko sau uku na safe daban na rana daban na dare daban wabirran shi ne ya ce da alkhairi kyautatawa ya ce wa haza fil bu'uli qalilu wannan abu ne kaɗan wato game da mazaje lafazin albu'ul jam'i ne na ba'al ba'al shine miji ga ya can wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha thumma qala sannan sai ya fada sai ya ce wa hadhihi ya ulil albabi mi'yarul ada mi'yarul adabi wa anshada mulkizan fid dulabi sai ya ce wa hadhihi ya ulil albabi ya ulil albabi ya ce wannan da kuke gani ya ku ma'abuta hankula mi'yarul adabi ita ce ma'auni wato na ilimin adab wa an shada sai ya saɓi waƙa mulgizan yana mai zaurance fi dulabi wato game da guga idan aka ce dulab shine guga jam'unsa shine dawali وجاف وهو موصول وصول ليس بالجاف غريق بارز فأجب له من راسب طافي يصح دموع مهضوم ويهضم هضم امتلاف وتخشى منه هدته ولكن قلبه صافي وجاف وهو موصول وصول ليس بالجاف غريق بارز فأجب له من راسب دافي يصف دموع مهضوم ويهضم هضم متلاف وتخشى منه هدته ولكن قلبه صافي يجي وجاف يجي غاوني mai nisantar uwa wanda baya sadar da zumunta wa hawa mausulun alhali shi ku ana sadar masa da zumunta wasulun ya ce kuma mai yawan sadarwa ne ga zumuntar ya ce laisa bil jafi ya ce ba mai nisanta ba ne gariƙun ya ce mai dirmiya ne barizun kuma mai bayyana ne fa'ajab lahu ya ce kai mamakinsa min rasibin wanda yake mai tabbata a ƙasan ruwa ƙasan teku ɗafin kuma mai hayowa sama ya yi ƙasa ya nutsu kuma sannan ya hayo ya ce kai mamakinsa ya suhu dumu a mahabomin yana zubar da hawaye na wanda aka zalunce shi aka tauye masa haƙƙinsa, wa ya hazimu yana zalunci, hazuma mitilafin irin zalunci na mai hallakarwa, mai ɓata abu kwata-kwata, ya ce wa tukusha minhu hiddatuhu, ana tsoron wato fushinsa, walakin kalbuhu safin, amma sanadi zuciyarsa ya ce tsarkakakka ce. ba ta da komai wato na kulle wani a cikinta ko wata gaba ko wata hasada zuciyarsa wato a tsarkake take. A nan me yake nufi wato shine guga, wanda wani guga ne suke yi a wancan lokaci, shi wannan guga idan aka yi shi, to shine kasancewar a gabar ƙorama ake sa shi. gugan yana juyawa idan ya juya haka ya kulhu ruwa sai ya watsa hallo ya juya ya kulhu ruwa ya watsa haka yake juyawa shine suke kira dulab shine yace wa jafin yace anan kaga da yake nihi wa jafin wa ma'ana yana nihi mai bushewa kenan an gane ko domin bushashe ne guga in ba a tsoma shi ba cikin ruwa a bushe yake yace wa hawa mausul yace abin sadarwa ne wasulun ya ce kuma mai yawan saduwa ne laifin biljafi ba mai nisanta ba ne ma'ana duk lokaci kenan yana yawan shiga cikin ƙoramar yana janyo ruwa ko kuma cikin rijiyar yana shiga yana janyowa kenan anan ya zama wasulun mai yawan saduwa laifin biljafi kenan ba mai nisanta ba ne ba gariƙun ya ce mai turmiya ne kaga guga in ya shiga cikin ƙorama ko ya shiga cikin rijiya kamar yadda suke yi a wancan lokaci dirmiya zai yi, idan ya yi ƙasa zai ci ruwa, barizun sannan kuma mai bayyana ne, kenan in ya dirmiya ba zama ba zai yi, dandanan kai tsaye za ka ga guga kuma an janyo shi a dago. Ya ce fa a jablahu ya ce kai mamakin samin rasibin mai tabbata a ƙasar ruwa ɗafin kuma mai hayowa sama. Kaga yan wani abu ne ka jefa ya nutse ai ba zai yi sama ba. To amma shi ya shiga ya nutse kuma hallo ya hayo, aikin shi kenan. ya ce ya suhu dumu a mahabomin yana zubar da hawaye irin yana zubar da hawayen wanda aka zalunta saboda guga idan aka janyo shi dole sai ya ringa zubar da ruwa shine kina yake nihi da hawayen ma'ana hawayen wanda aka zalunce shi aka tauye masa haƙƙinsa wannan min alhadum ne alhadum shine wato tauye haƙƙi wanda shine ainihin zalunci ga can fala yakhafu zulman wala haduma sai ce wa ya haɗimu kuma yana zalunci haɗuma mitilafin irin zalunci na mai hallakarwa tunda yanzu guga ana zira shi kawai shi kwatsowa yake kwalhowa yake kwalhowa yake in rijiya tana da ƙarancin ruwa ƙwanda ta zai gaba ɗaya kafar da ita sai ya ce wa tukusha minhu hiddatuhu ya ce ana jin tsoron wato hiddatuhu shine kaushinsa ma'ana fushinsa me ake nihi a nan ya ce shi ne kenan kamar misali lokacin da shi wannan guga ya bushe idan ya bushe kasan tauri yake domin daman da kirgi da fata ake yin shi ya ce walakin kalbuhu safin ya ce sani dai zuciyarsa ya ce a tsarkake take babu komai a cikinta nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك